إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan TV da rediyo na Bonfirai. A yau muna Juma'a 24 ga wata na shida hijira ta manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 yayi daidai da 23 ga wata na daya miladiya ta Isa alaihi salam shekara ta 2022. yan uwa idan ban manta ba muna tare da shehu malami shek abdulmalik daga nan yamai satutuka da suka gabata malam ya karantar da mu kan at-ta'thir wa ta'thur mun ga kashi na ɗaya na biyu na uku to a yau za mu tashi kashi na hudu insha Allah ta'ala a karmakalla bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonfere da ke nan birnin yamai ta wato radio da tv muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ganin damarsa da ikonsa da falalarsa ya ba mu dama muka haɗu da ku a wannan lokaci da muke gabatar da karatuttuka kafin mu shiga cikin lokacin hutu na shekara. to kamar yadda muka sani dai sananne ne ga kowa daga karfe tara zuwa goma na safe muna gabatar da karatuttuka da nasihohi ga kawunan mu musamman mustalahat da maudu'ai da muke ɗaukowa muke tattaunawa akan su daban-daban muna bibiyar su tare da nassoshi na alkur'ani mai girma da sunna ta manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da maganganun malamai da kuma masana da magabata da sauran dai abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake muna fatahi to koyo dai mun sake dawowa don mu karasa wannan maudu'in tunda maudu'in ya jima mun sa tsammanin karatu ɗai ko biyu zai karasa shi amma kuma ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya so ba to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar yanzu nan Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma da mu da ku gaba daya maudu'i na at-ta'thir wa ta'athur a yau zamu kasa shi ne kamar gida wato uku zamu kasa shi kamar gida uku tunda an fara zuwa gilli gilli ma'azo an fara zuwa kenan karshe karshe gaba gaba kenan bakin iyaka na farko zamu dan yi ta'arifi a gurguje me ake nufi da at-ta'thir wa ta'athur inda kalimar ta samo asali a cikin wato yaren larabci ko ba haka ba to na biyu kuma za mu zo mu ɗauko annuqatu thalatha fi taqwim wa alaqatuha bi al-mawdu' bi ma'ana mawdu' ta'thir wa ta'athur sannan kuma a ƙarshe za mu zo akan al-istimar an gane ko wa alaqatuhu bi ta'thir wa ta'athur in dama ta samu a ƙarshe sai mu gabatar da tawsiyat da abin nan da nata'ij insha Allah ta'ala na'am kalima ta at-ta'thir wa at-ta'athur kamar yadda muka sani kalima ce da mun bayani ta samu asali daga al-athar daga athara ya'thiru athar al-hadith ya'thiruhu idha naqalahu wa rawahu na'am shine idan ya cirato labari an gane ko shine athara to daga nan an samu athar ne ko kuma alqaul maganan mutane da suka gabata wadda aka rubuta ko wadda ba a ma rubuta ba dai ana iya kiranta al'asar idan an ruwaito ta da baki domin abu ne wanda kamar baqiyatu shay'i ne abu ne wanda suka bari na'am shi yasa ake kiran hadisi al'asar an gane ko da maganganun da aka ruwaito daga magabata sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da malamai as-salafu salih na'am wanda ana kiran shi asar ma'ana abin da suka bari wanda ake amfanuwa da shi to idan muka zo zuwa ga at-ta'sir shi ko daga shi na sai aka yi mishi wato ƙarin shadda an gane ko kamar yanzu an ka ce asara yu'assiru ta'siran an gane ko shine mun ka ce yayi tasiri ake cewa da Hausa na'am to wannan tasiri kin nan shine suke kira da faransa da faransanci influencer sur ko sur quelque chose ko influencer sur quelqu'un na'am an gane ko ma'ana da ingilishi influence uh, on something ko ko influence on someone shine kai tasiri akan wani abu ko akan wani mutum to sannan shi ko ta'assara dama tafa'ala yana nufin wato fi'ili na wanda bai kai zuwa ga wani ma'ana zai tsaya ga wanda yake tare da shi shine tafakkara ya yi tunani taqaddama ya gabata da kanshi takallafa ya kallafa ma kanshi to ta'assara ya tasirantu ina fata an fahimci ni daga ta'assara ya ta'assaru ta'siran ina fata an fahimci ni wanda dole sai mun yi hankali da da ta'assara da ainun shi ko yana nufin yin tuntubi ina fata an fahimci ni Na'am.
domin da ainun yana nufin tuntubi an Na'am.
gane ko kuma wato asara yayi tuntubi da wani abu Na'am.
usira an tsinkayo ko an yi tuntubi Na'am.
Allah ya ce fa in usira ala annahu mastahaqqa isma fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim alawliyan Na'am.
kaga wato al'usul shine cimma abu ko kai ga abu ko tuntube da abu shi yasa wani lokaci eh, idan harafi ya canza ma'ana za ta iya canzawa kuma shine galibi amma akwai lokacin da harafi yake canzawa haruffan da suke kusan juna kamar sadun da sinun galibi zaka iske wani na wakiltar juna musaitir da musaitir kaga nan ma'ana bata canza ba wasila da wasila galibi sai ka iske ma'ana bata canza ba ko ko ta dan canza kaɗan ne amma akwai inda in harafi ya canza ma'ana za ta canza gaba ɗaya haka wasali akwai inda da wasali ya canza ma'ana za ta canza gaba daya akwai inda wasali in ya canza ma'ana kuma ba za ta canza ba kaga yanzu in mun ka ce yawmul arbi'a yawmul irbi'a yawmul urbi'a duka ranar laraba ake nufi na'am ma'ana ba ta canza ba wasali amma ya Wa- wasali ya sauya amma akwai inda da wasali ya canza ma'ana za ta canza in kaga in ce alqastu alqistu alqustu alqastu yana nufin zalunci wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba alqistu yana nufin adalci subhanallah di bi kasra dai ta mai da shi adalci Allah ya ce wa nad'u almawazin alqista li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin cikin suratul anbiya na'am alƙustu kuma yana nufin turaren wuta to kaga sanin sirrin larabci da sanin sirrin ƙa'idodin shari'a shi zai taimaka ma ɗalibi ya gane alƙur'ani mai girma da kyau Na'am.
ya gane sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gane ma ita kanta shari'a ta da abin da aka faɗa ba wai kai kai amfani da shi larabcin karan kanshi ba zalla a'a sai larabcin ya zama na da kyau ƙa'idodin shari'a sun zama na da kyau sannan za a gane alƙur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan nuktan mu ta farko kenan na'am sai mu je zuwa ga wato nukta ta biyu eh, da- wadda muka yi alkawali eh, cikin maudu'i ita ce at-taqwim an-nuqatu thalatha fi at-taqwim ya an ce at-taqwim daga qawwama yuqawwimu taqwiman shine kimanta abu in ka diba cikin fiqhu zaka suna kawo quwwima za a yi ma abu kima idan yayi fawati ma'ana yanzu misali mutum ne ya kona wato gonar wani to idan ya kona gonar wani abincin ya tafi ana iya maido abincin ba za a iya ba to idan aka ce gidan alkali kuwima sai a yi ma abincin kima sai a biya mai abincin ina fata ana fahimta ta to shine suke kira at-taqwim to wannan at-taqwim din yanzu musamman a a cikin ilimin bincike da na zamani suna dudoke suna kiran shi at-taqyim an gane ko suna mai da wannan wawun ta koma yawun don da daga kawwama ne ba daga kayyama bane na'am ina fata ana fahimta ta to amma sai wasu malaman lugu suka ce wannan kalma kuskure ce wasu malaman suka ce a ba laifi laraba suna da abin da ake kira al-ibdal a ɗauki wata wani harafi a maida shi wani wurin wani harafi cikin ilmu sarf akwai shi akwai al-i'lal akwai al-ibdal ilimi ne mai faɗi zaka iske wata wani harafi an ɗauke shi an maida shi wurin wani harafi walladhina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi akwai walladhina yunfiquna amwalahum riya'an nasi a qira'ata Abu Ja'far to kaga ri'a da riya'a asalin shi ra'ani kenan ya kamata ya zama to ri'a to sai an ka ce riya'a aka maida alhamza ta koma ya'un kuma mafi yawancin ma yanzu a zamani sai a ce ar-riya'u da yake ya ce ar-ri'a'u ko ba haka nan bane to kaga an yi al-ibdal kenan wannan wawun din asalinta musan asalinta ita ya'un din asalinta wawun ne qawwama yuqawwimu taqwiman amma sai sun ce taqyiman kadiba cikin tashihatun lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya ya kawo wannan mas'ala insha Allah ta'ala in ban manta ba to ala ayyati hal takwim abu ne wanda duk aikin duniya yanzu a ilmance ana aza waɗannan ƙa'idodin ba wani aiki a duniya da'awa ce karatu ne wata ministry ce aikin gida ne aikin gona ne aikin wane ne duk aikin da za a yi a duniya idan ana son a san ya za a yi a ci nasara koko idan ana cikin aikin ana bukatar gyara koko ana son a shiga aikin ana son aikin ya yi nasara ko ba haka ba to waɗannan lukatu salasa da su ake aiki na farko ana kiran shi addafi abinda ake kira addafi shine suke kira motif an gane ko ko initiative initiative ko kuma suna kiran shi intention shine kamar wato intention wato niyya an gane ko to tana da abinda ake kira percentage percentage kamar nawa ake bata cikin ɗari sai abu na biyu sai almahara ko kuma wato abin suke kira al'ilm an gane ko almahara shine kamar kwarewa shine mahara da hababba ko kuma al'ilmu shine ilimi an gane ko shi suke kira experience an gane ko abu na uku sai kuma azzarf azzarfu da za'un da ra'un da fa'un shine hali ko kuma suna kiran shi alhal ko kuma suna kiransa alwaqi' to waɗanga duk aikin da za a yi a duniya shine suke kira situation an gane ko ko situation halin da ake ciki duk da kake kalma ta azzarfu wani lokaci tana nufin envelope abinda ake sa wasiƙa amma na azzarfu ana nufin halin da ake ciki to dan saboda azzarfu in an dauki wasiƙa an sa ta ciki kamar cikin halin da take ciki ne ita ma ina fata ana fahimta ta to duk abin da za a yi a duniya sai an sa waɗannan abubuwa guda uku ana son a san iya ci nasara yanzu misali idan mu ɗauko mushkila ta ilimi ana son a kawo gyara akan mushkila ta ilimi ko ko ana son a yi ishi akan mushkila ta ilimi na farko misali matsala ta ilimi matsala ce ta shafi al'umma gaba daya ba ta shafi mutum daya ba shin wajen niyya gwamnati tana son ta kawo yara da gaske take tana da niyya mai kyau misali minister tun da gwamnati ita a tare da minister da education kuma minister da sanyima na biyu shin malaman nan suna son su karantas ko ku sun ɗauki karantarwa hanya ce ta la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim an buga ta ko ina an rasa wurin da za a samu abinci aka kama wannan hanya Na uku, shin iyayen yara suna son su kawo gyara su taimaka ma gwamnati da malamai don ba aiki ne kawai ba na gwamnati. Gwamnati na iya tsayawa ta ba da salari ta kula da malamai. Malamai suna iya yin tsaye-tsayin daka su karantar da yara. Shin gida ana kula da suna revision ko ba su revision? Ana iya a dubi inda suke da rauni a samun musu wanda zai karantar da su. ana iya a rinka zakkuwa a tambaya a ji shin yaran nan yaya matsayinsu ko ku dai kawai kawo su ɗaya ne ake yi ba a kula ko ko sun zo ko ba su zo ba ba a damu ba niyya ta gyara shin yaran suna da niyyar karatu ko ko karatun baya cikin ransu abu da farko kenan na biyu sai a zo zuwa ga almahara iyawa ilimi shin waɗanda aka sa su kula da ilimi a cikin gwamnati shin mutanen nan suna da ilimi ko ku dai an kawo su na saboda ana neman musu matsayi su samu wurin da za su ci abinci shin malaman da aka kawo suna da kwarewa ta karantarwa akan fannin da aka sa su ba ma ilimin ɗaya ba a'a shin inda aka sa malamin yana da kwarewa da zai karantas yanzu misali zaka iske an bude makaranta mushan da ya karanta geography an kawo shi ya karantar da maths ko wanda ya karanta maths ilimin lissafi mathematics an kawo shi ya karantar da geography me yasa aka ɗauko shi tana yiwa shi saboda shi da alaƙa da su malaman makarantar ko mai makarantar kawai amma shi bai karanta wannan fagen ba an neman mishi wurin da zai cin abinci amma kuma ba zai iya karantar da ɗalibai ba kaga ko da yana da ilimin shin abin da zai karantarwa yana da isani akan shi tambaya ce Na'am.
sai abu na uku wannan ba muna magana ne kan wani ba muna magana ne kan jumlatan eh, abin da yake yadda ci a yi Na'am.
sai kuma azzarf halin da ake ciki akwai lokacin da duka ana da niyya ko a kasashen turai akwai lokacin da karatu bai yiwuwa yaya ne sai a ce maka ana tsananin zafi wanda ba za a iya fitowa ba kaga mushkilar ba ta gwamnati ba ce Na'am.
mushkilar ba ta ɗalibai ba ce Na'am.
mushkilar ba ta uwayen ɗalibai ba ce Na'am.
mushkilar ta halin da ake ciki ne Na'am.
ana tsananin zafin da ba za a iya fitowa ba misali koko ana tsananin sanyin da ba za a iya fitowa ba rashin karatun wannan duk al'amarin da kaga ya ci mas- ya samu matsala to ɗaya daga cikin waɗannan yasa aka samu matsala yana daga cikin sabubban da suka sa Hitler shugaban ƙasar eh, Jamus ko Alman l- matsalar da ya samu a ƙasar Rasha shine matsala ce guda biyu abin da ya kai shi ƙasa yi shi dalilin as- da yasa yakin nashi ya kai ƙasa Ya kai kasa.
wato ko bai ci nasara ba na abu na farko addafiya Hitler yana da addafiya yana da niyya don ya ce kasar Jamus tana buƙatar a faɗaɗa ta ta zaman to karama kaji hujja ta zalunci na biyu almahara ilimi sojojin Hitler suna da ilimin yaƙi amma kuma ba su da ilimin ƙasar da za su kai ma hari ita ce ƙasar Rasha domin ƙasar Rasha tana da makamai na ɓoye waɗanda shi Hitler ya sa an yi mishi ajansa ya krai nashi sun yi mishi bincike SS amma ba su san da waɗannan makamai ba saboda galibi ƙasa ba za ta fiddo makamanta na yaƙi ba duk ɗan adam ba zai fiddo ƙarfinsa ba sai in ta ɓaci to waɗannan makaman da Hitler bai san da su ba kaga wajen almahara an samu matsala Eh, an ce shi da kashi sai da ya faɗa ya ce masu kawo mishi labarai na ss ba su kawo mishi labarai na gari ba ma'ana sun cuce shi abu na na gaba sai wajen azzarf lokacin da aka auna ƙasar rasha sanyi zai shigo an kwatanta ma hitler ba lokaci ne na yaƙi ba a wannan yanki yanzu dalili kuma sanyi a akwai sanyin nan kuma zai sa sojojinsu ba za su iya yaƙi ba don ba su saba da wannan sanyi ba Na'am.
Hitler ya yi Bruce bai yi Bruce bai katabu bai wani katabus ba kawai ce aje a yaki an fara yaki sanyi ya zo sojojinsa suka kasa yaki ana cewa hadda kankara ta zo ta hana tafiya wasu ma suna cewa kankara ma har ta sa mai wanda ke cikin jirage eh, ko kuma igwa igwa eh, shar shar de de guerre eh, sun kai eh, man da ke ciki ya koma kankara kaga babu zancin yaki sojojinsa sanyi ya kama musu kwakwalwa da jijiyoyi suka kasa yaki sai aka ci su da yaki duk abin da za a yi a duniya in ka aza waɗannan ƙa'idodi guda uku yanzu kana gane ina matsala take ko cikin ukun ko cikin biyu ko cikin ɗaya daga ciki wannan na bada misali ne in duk duniya duk aikin da za a yi aza ko kafin a fara aikin in ana son a tsora aikin ko ko an shigo cikin aikin an ci karo da matsaloli ana son a samu mafita Mafita.
an gane ko Na'am.
ko kuma a'a aikin eh, yana tafiya da kyau amma ya za a yi inda ake ganin za a iya samun matsala a gyara kenan ko kafin a shiga aikin ko ana cikin aikin ko ana hasashen za a yi aikin ina fata ana fahimta ta waɗanda su ne ƙa'idodi an nuqat salasa fi takhwi to in muna so mu samu at-ta'thir wa at-ta'athur Na'am.
duk lokacin da wani zai zo ya gyara wani aiki tunda shi aiki ana bukatar abubuwa ne guda uku da shi ko dai aiki misali ana son a yi ya za a yi nasara Na'am.
ko kuma aiki ana cikin shi yana da kyau ya za a yi ya ƙara kyau ko ya za a yi ya tsaya akan halin da yake ciki No.
domin ba a son aiki ya ja da baya Na'am.
ko kuma aiki ake hasashen za a yi ya za a yi aikin nan da ake son a yi gaba kar ya samu matsala an gane ko ko ko ya za a yi aikin nan ya yi nasarar da tafi abin da ake sawa tsammani Na'am.
amma ba a son aikin nan ya ja da baya ko ko aikin nan ya lalace Na'am.
to waɗanda su ne annuqatu thalatha fi taqwi suna da alaƙar ta asiri wa ta'assur lokacin da wani zai shigo cikin aiki ko lokacin da wani zai bada umarni na aiki tunda aiki akwai mai bada umarni akwai ɗan kallo akwai mai fatan aiki ya lalace
Duka ba.
ya shigo don dama ba da kyakkyawan niyyar ya shigo ba No.
to irin waɗannan abubuwa dole sai an hankalce su shi yasa shugaba wanda ke mu'amala da mutane lokacin da ke gabatar da aiki ya karanci waɗannan abubuwa guda uku duk daiji duk komandan duk wanda zai bada umarni ko a gidanka ko a ina ka duba ka gani abubuwa guda uku in an samu matsala ka dibi ina ne matsalar take na farko addafa misali ana son a yi aiki niyyar in mutum bai da niyyar yin aiki aka ce za a sashi aiki an samu matsala a'a a yi ƙoƙari niyyar nan ta yi ƙarfi ya samu niyyar ta yi ƙarfi sannan ya yi aiki kowane irin aiki ne a duniya kana son ɗan sa ɗanka makaranta yanzu mu da yawa abin da muka damu da shi shine mu kula da ƴaƴanmu ta fuskar mi ta fuskar mu biya musu makaranta misali mu ɗauka musu wanda zai kai su makaranta misali eh, mu mu yi musu komai da komai amma ba mu damu da mu ƙarfafa musu gwiwa ba akan karatu mu nuna musu karatu abu ne mai muhimmanci Na'am.
ba mu damu da mu aza musu kyauta mai tsoka idan suka yi ƙoƙari na'am kaga an samu matsala wajen niyya kuɗin ka ne kawai kake- kake hallakawa shinkafa ta kamata ka sayi ka ka zuba su eh, wani wuri tunda wanda ka zuba ma kuɗin bai da niyyar karatu an yi aikin mi banza an yi aikin banza gaskiya
kaga ta nan in kana son kai tasiri shine ka yi ƙoƙari ka ga niyyar shi ka yi mata tasiri ya tasirantu da ita
na'am na biyu almahara akwai wani ba niyyar karatu abai da ba da yawan mutane ko karatun addini ko karatu da ba na addini ba Allah ya ba su niyya kwakwara amma Allah bai yi musu rabo na ilimi a wannan fanni ba ka sa ɗanka lakkol misali ko mu ce boko wani bai fahimtar lakkol na'am ya je yana karatun lakkol amma an yi jarabawa brevi ko bak so goma bai samu ba ba mun ce ya daina ba na'am ko ba haka ba No.
amma ga alamu tana yawa bai da rabo wannan fanni wannan fanni na'am lakkol to wane ne ya gaya maka cewa dole sai mutum ya yi lakkol zai rishir a rayuwa zai ci nasara a rayuwa gaskiya a ba haka nan bane baiwa ta Allah ce wani idan aka kai shi bokon bai da rabu yau ana kai shi wajen koyon dinki zai zamanto shahararren mai dinkin da duk duniya za ta iya ɗaukar misali da shi ashe baiwar shi can wancan wurin take kuna neman ta wani wuri No.
shi yasa turawa tun mutum yana yaro suke kallon a ina ne yake karkata to idan ɗanka ya karkata ga aiki in dai na gari ne ya karkata ga ilmi in dai ilimin nagari ne ba aiki ne na lalata ba to sai ka karfafa mishi guya kada ka ce a'a dole sai danka ya zama malami ko da kai malami ne in Allah bai kaddara ba ba zai yiwa ba a'a in Allah ya kaddara danka tela zai zama ka ganin ne yake da kwarewa to ba laifi bane ya koyi ilimin addini yadda zai bauta ma Allah an gane ko amma ka bar shi yayi abin da shi ne rayuwarsa ta karkata zuwa gare shi Allah ne ya rarraba ma mutane bai wasu Allah subhanahu wataala yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka rarraba musu ashe tunda Allah ya rarraba mutane baiwa to kada ka ce ɗanka dole sai yayi abin da kake yi Na'am.
don kai tele ne ba dole ne ɗanka ya zan tele ba amma in Allah ya samu son aikin kuma yana da ilimin da zai yi wannan aikin to babu matsala Na'am.
kada ka ce kai soja ne dole ɗanka sai ya zan so soja tana yiwa shi bai son wannan aikin kaga idan ka ce dole sai ya zan soja zai tana yiwa ya aikin amma ba zai zama togoni ba don baya kaunar aikin gaskiya tana yiwa kai malamin makaranta ne kana son ɗanka ya zama malamin makaranta tana yiwa shi ba wannan yake so ba soja yake so to shi yasa ko misali mu ɗauko misali wajen zancen aure No.
za ka ga yanzu mace ana son ta auri wani mutum duk yadda ake son mace ta auri wani mutum misali mutumin nan ba ta ƙaunarsa ɗan kasuwa ne misali malami ne soja ne ɗan uwanta ne na jini to ita ba ta so kaga an samu matsala to yanzu a ce sai an tirsasa ta sai ta aure shi akwai wuya auren nan yayi a'a idan dai mutum ne da ta kawo ba mai kyau bane ba mutum ne nagari ba kada a dau- aura mata shi amma a ce ta zabu nagari amma komi zaman mutum nagari ko makka shi ka bada sallah na'am ko ba haka ba Na'am.
ba dai iyakar dai ba da sallah kenan ba Na'am.
to ko yana ba yana limanci ne a masallacin bakka ko na madina tacce ba ta so to zaman ba zai yiwu ba saboda an rasa niyya idan kuma ta ce tana so din shin an karantar da ita zamantakewa ta aure saboda zamantakewa ta aure matukar babu biyayya zaman ba zai yiwu ba ko iya shugaban ƙasar america an ka sake ta ba a ce ba ta sako ba ta sako har abada kenan ko da miji ya saki ta saku kenan dole sai an koya mata na farko ladabi na'am ta san cewa miji biyayya ake yi masa ba fito na fito ake yi da shi ba Na'am.
domin babu mai iya tafiya da mutumin da ke fito na fito da shi gaskiya na biyu sai an koya mata haƙuri saboda mi saboda zaman aure ya gadi yau akwai gobe babu gaskiya mutumin da bai yadda da babu ba ba zai iya zama tare da wani ba na uku sai an nuna mata kimar aure kimar ta tana gidan mijinta ba tana gidan babanta ba domin mace gidan babanta abinci ne za a yi a bata na uku sai an nuna mata akwai bambanci tsakanin gidan babanta da gidan mijinta yana yiwuwa gidan babanta ta saba komai mata ake yi tana yi waɗiyar wani mai mulki ce ko ɗiyar wani babban masani ce malami ko wani babban ɗan boko ko wani babban mai kuɗi to tana ga gidan mijinta babu wannan ko ko bai kai ba to sai ta ce a'a dole sai an kawo wannan kaga zaman auren ba zai yiwuwa ba matsala shi yasa za a kai mace da kaya na miliyan goma a cikin ɗaki a kai mata amma kuma saboda ba ta da tarbiyya kuma sako ta za a yi auren ba zai wuce sati biyu ko ta ɗaya ko ta uku ba saboda mi saboda an rasa ɗaya daga cikin manya-manyan gimshikin aure shi yasa wannan na ji wani rapport da association islamic suka kawo a- daga 2000 eh, 21 zuwa 2020 janvier janvier watan farko an samu aure 388 da suka mutu to wannan abu na farko wanda ya kamata mu duba wanga association islamic kenan na'am ina na gidan alkali ina na gidan eh, na justice auren da ke mutuwa gidan alkali da wanda ke mutuwa justice da wanda ke mutuwa misali a gidan hakimi in hakimi ne a akwai da wanda ke mutuwa gidan sarki in gidan sarki ne ake shari'a da wanda ke mutuwa a gida tun ba a taiko ina ba wuta ta mutu muru kama kala maganar ya mai kaɗai ne fa.
shi ne nake zance yo ai da dace gidan alkali ai ita yamai ita adda association islamic na'am Eh, an kamar ya bai ai gidan alkali za ko a ta gidan sarki ko a ta gidan hakimi ko a ta gidan mai gari wannan ai na kawo shi ne gaba daya ba dai na'am ina fata ana fahimta ta to kaga wagga ejin in Allah ya bamu iko ta rayuwa bana ba za mu samu gabata suwa batun da shekara ta zo karshe Lokaci ya zo.
amma in Allah ya so za mu yi maudu'i da izinin Allah subhanahu wataala kan wannan mas'ala ne Na'am.
za mu tattauna akan na farko ma tun daga tushe za a dauko ta na'am aure da dalilin da suke sa a yi aure a musulunci da kuma eh, shi masu yin auren na biyu mu zo mu ga sifofin aure na gari da wanda ba na gari ba da yadda ake gina fami ta musulunci da wanda ba ta musulunci ba sannan mu zo kan idda da saki na'am nau'i nau'i na idda nau'i nau'i na saki mi ke sawa aure ya jure waɗanga eh, karatu ne mai zaman kansa don haka mun dan bada alƙalumma ne amma in Allah ba mu iko shekara mai zuwa akwai rayuwa in Allah ya so yana daga cikin mawdu'an da ya kamata mu tattauna akan su dan naga alamun yanzu shekara ta zo ƙarshe wannan karatun ba za mu iya yin shi ba Eh, mawdu'i biyu ya kamata in Allah ya ba mu iko a gabatar da su sai a yi hakuri shekara mai zuwa in akwai rayuwa bayan sallah sai a fara da waɗansu mawdu'ai tana yawa mu fara da wannan mawdu'in tana yawa mu fara da waɗansu mawdu'ai har mu kai ga wannan mawdu'in da Na'am.
izinin Allah subhanahu wa ta'ala Na'am.
to a takaice kenan almahara na'am ya kamata mu koya ma 'ya'yanmu sanin rayuwa gina jikin ɗan adam bai da muhimmanci irin gina rayuwarsa zaka iske mace idan an kai mata tarbiyya mijinta ko bai da komai tana iya zama tare da shi mace da bata da tarbiyya ko gidanta akwai komai ba za ta iya zama ba Gaskiya.
sai ka iske wata ma gidansu akwai talauci babu hali gidan mijinta akwai komi amma saboda bata da tarbiyya ta kasa zama wata kuma gidansu akwai arzikin amma za ta zo gidan da babu komai kuma ta yi haƙuri saboda tana da tarbiyya ta san me ake ce ma rayuwa gaskiya gaskiya abubuwan suna da yawa a karbakarwa to sai mu zo zuwa ga azzarfu hali mace ce tana yiwa eh, eh, misali aure ya aka yi aure ya kiya tana yiwa hali hali in muka ce hali a ba dan mutum bai da kuɗi ba za a ce ba za a zama da shi ba in mutum na da rufin asiri magana ta ƙare Na'am.
amma tana yiwa halin da ake ciki ba zai sawa auren yayi ba misali mace ce mijinta ya aure ta ya ta America ya zaman shi ya ta Turai ya zaman shi ya ta kasashen Laraba ya zaman shi shekara biyar shekara bakwai shekara goma tana yiwa shi can shina can ko kasashen gwari shina can tare da wata mace ya aure ta nan kuma ya barku da ƴan ƙauye in ƙauye da babu ruwa- babu inda shamai kai ka fahimce ni ko ya barku da takunan ta gida tunda uwaye na sun kai mai aure tana yawa bai son ta Na'am.
kaga da an aura mai wanda yake so da tana yawa ya zo amma sun an tusa sashi aure da bai so shikenan da ya tayi dandi shikenan ya kare baki sai ya tayi in ma dai ya nemi wata can ya aura in ya samu batura eh, arniya ko da ma bata da addini ba ma kirista ba ma kahira ma wanda bata yarda da Allah ba ma zai iya aure ya kwance shi in ya samu wata karuwa wata can ta gwari ko ta turai ko a kasashen laraba ya haɗu da wata karuwa shikenan magana ta ga magana ta kare tun da kasashen larabawa yanzu wurare ne waɗanda karuwan duniya suna zuwa can yanzu wajen gabatar da karuwancin su don samun kuɗi kaga a takaicen takaitawa sai ya zamanto halin da ake ciki shi zai kashe auren shi yasa waɗansu za ka iske saboda miji ya ta neman kuɗi a ƙasar america ko turai ko ƙasashen larabawa mutum ya zauna shekara goma amma an bar mace tana gidansu ko tana gidan baban baban shi ana kallon ta saboda kuɗi wai yake turuwa ko ko kuɗi ake satsa bane ya zama mai kuɗi shi yasa auren ba a kashe shi ba da karatun addini na tare sun kashe auren amma in tun karatun boko na tun da tana yawa ya dawo yanzu da ya je ka fahimce ni koko saboda karatun eh, boko ne ya tafi koko a em, eh, neman kuɗi ne ya tafi tana yawa ya zama babban mai kuɗi sai a ce a bar yarinya karshe yarinya ta cutu tun tana karama har ta zan tsohuwa ga abokananta nan da ɗiya biyu zuwa uku ko kuma ta shiga cikin abubuwan da ba su dace ba na shashanci Na'am.
kaga azzarfu kenan Gaskiya.
miji ne yana da hali bai ɗaukar nauyin matarsa kaga halin da ake ciki ba zai ba da dama a yi aure ba mutanen mu na da suna da imani da tausayin da mace suna iya ciyar da ita da mijinta shekara hudu har goma ba na ce mutum eh, in yayi aure bai yarda a dauki nauyin iyalinsa No.
amma wani in sun wasu iyaye in sun ka fahimci baka da wallahi za su baka jari ko ko- ko bayan ma sun baka jari in ma jarin ya karye ko sun baka su akwai wanda surkin shi zai ba su jari har su uku in ya ga abin yana karewa tana yiwa eh, bai iya kasuwanci bane ko tana yiwa yana yin waɗansu harkokin da ba su dace ba ya kuma shi ke ɗaukan nauyin yar da ƴaƴanta mi yake bukata auren ya zauna na'am amma idan ya zama to halin da ake ciki bai basuwa mutum ne eh, bai da salari mai mai mai- mai karko matar shi ya dauki nauyinta da ƴaƴan shi kuma uwa iyayenta sun jinginu to kaga muna da wani baba da yan rasu Allah ya jika musulmi ke cewa kulli bi ba su barin katu ita ta zuwaga iyanta su zuwaga ita mata taka kuma iyayenta su ce kuma gare ta da yan uwanta balma wata mace zaka iske da faminta na eh, family kinta na na uwa da na uba za su jingino ma miji kaga dole kasa za'a kenan halin da ake ciki bai ba da dama a cigaba da ci gaba da zama aure ashe matsaloli ne cunkus kuma duk ka'idar da ake so in an ka aza wallahi da ka bincika cikin waɗanda abubuwa guda uku bi idnillahi ta'ala zaka iya gane menene yaya tasirin su suke a cikin tafiya al'amari ko kuma lalacewarsa wannan na dan bada misalai ne at-ta'thir wa ta'affur Na'am.
kenan ko ta ko tasiri wani ya maka tasiri cikin niyyarka ina fata an fice ni ko kai ma wani tasiri tasiri na gari ka bashi shawara mai kyau ko ko tasiri wanda ba na gari ba hakan ga cikin ilimi mutum na iya maka tasiri ya baka ilimi na gari ko ilimin da ba na gari ba na'am ka tasirantu da shi ko kuma halin da ake cike yana mai ma tasiri hali ne wanda yake na tsanani ko hali ne na sauki shi yasa zaka iske idan ka ga dan mai kuɗi ya je a makaranta na'am lakkol an ba shi kuɗin kari kusan jika biyar ya kashe su har ya ciwo bashi na'am a garman kallon to wannan tasirin hali na dan talaka in an ka bashi dala goma sai ya kashe dala bakwai sai ya dawo da dala uku wancan kuma jika biyar ba ta isa shi me yasa halin da ake ciki na wancan in baban shi ya fara ja da baya al'amari ya fara baci sai ka iske yanzu jika biyar da ake bashi an kasa an kuma bashi dala arba'in at-ta'thir wa ta'assur shi yasa duk abin da ake yi in ka kalli waɗannan abubuwa ka'idodi ne duk aikin duniya sawa'an na addini ne na gida ne na gwamnati ne na mine ne da ka dubi waɗannan abubuwa guda uku aiki ne na alkhairi ko aiki ne wanda ba na alkhairi ba me yake sa wa yake cin nasara me yake sa ba ya cin nasara binci waɗannan abubuwa guda uku النقاط الثلاثة في التقويم wanda tana yawa wata rana shi kanshi at taqwim ana iya ayi karatu kanshi a bada misalai a cikin abubuwa daban-daban in Allah ya bamu iko duk da yake wagga shekara na san dai eh, mawdu'an mu ba za su iya ba su ba mawdu'an da ya kamata a tattauna akan su ba su wuce mawdu'i na san dai guda biyu tunda yanzu karatun mu matsalar in an dauko mawdu'i sai gaskiya ci karatu biyu ko uku ko hudu ana tunanin ya tsaya amma dai ina tunanin a samu karatu biyu eh, in Allah ya so mu yi karatu cikin alwasa'il da al-ahdaf ko ta'thirul wasa'il wal ahdaf muna iya mu- mu- mu abin nan sannan kuma ta'sirul wasa'il wal ahdaf ya kamata ma a maida shi sannan sai ai karatu akan al haqa'iq wal musammayat waɗanda abubuwa guda biyu su ya kamata karatun mu kafin shekara ta kai karshe tun da bai wuce wata ɗaya da yan kwanaki da suka yi muna saura kenan ba a wuce samun maudu'i guda halaka guda biyar in ba wani uzuri ya gitta ba Na'am.
Allah shi muna jagoranci Amin, amin.
to sai mu zo ka akan al-istimar na'am الاستعمار ده علاقته بالتأثير والتأثر الاستعمار شيني abinda suke kira colonization ko suke kiransa colonization na'am colonization mulkin mallaka wannan kalma ta colonization mun taɓa bayani kanta na'am cewa akwai ɓanna cikinta tunda kalima ta colonization eh, tana nufin rayar da abu na'am to eh, akwai ɓanna ciki domin eh, wa- ƙasashen da ake iddi'a'in an yi musu mulkin mallaka an gane ko ha- ana cewa a- an zo ne a rayar da su in mun kari ba babu ta rayar da an kai musu kalima ce ta alkur'ani wadda suka yi amfani da ita don hallakar da mutane zaka iske har da mallamai waɗansu na amfani da wannan kalima wani lokacin ba su fahimci sharrin da ke cikinta ba Gaskiya.
da masu da'awa Gaskiya.
Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Hud yake cewa wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha na'am mun tura zuwa ga eh, abin nan eh, samudawa dan uwansu annabi salih qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da abin bauta in ba shi ba kaga za a fara da tauhidi kina a cikin da'awa sai ce huwa ansha'akum min al-ard Allah shi ya kage halittar ku daga ƙasa an gane ku wasta'marakum fiha Allah ya nemi ku rayar da wannan ƙasar domin al'umru yana nufin rayuwa kuma ammara shine rayar da abu ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr Na'am.
kaga su rayar da masallaci ana rayar da masallaci ne ta fuska biyu ta fuskar a gina shi an rayar da shi ta fuskar kuma a yi ibada a cikin sa an rayar da shi gaskiya ina fata ana fahimta ta eh, wato al- at-ta'mir al-hissi wal ma'nawi duk da yake yanzu rayar da mun wanda mu- musulmi sun karamu da ita shine a rayar da masallaci ta fuskar ginawa amma ba a damu a rayar da shi ba ta fuskar mi ta fuskar ibada ina fata an fahimci ni tunda zaka iske ba a kula da liban ba ba a kula da ladan ba ba a kula da masu karantarwa a masallaci ba kaga abin akwai matsala ina fata an fahimci ni kuma masallaci ya koma wurin kawai a zo a yi duke duke ba tare da an tuna shi sallar an kula da ruhin ta ba ko ko duka wadai an ka damu da shi wani tun daga kabbara an ka ce Allahu akbar sai inda an kai mi sai inda an ka sallame sai ce kai hannun ka bake yaka shi bai ba san raka'a nawa an kai ba wace hatta da sallah ta da aka bayyana karatu bayan Fatiha bai san wace sura ce muke karanta ba to wace irin sallah ce sannan sallar da Allah ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da abinki to kuma gashi da abubuwan da ake aikata da an baro masallaci kuma sai a dawo zuwa banda saboda an samu cewa al-ilmaniyya shi ma wani mustalah ne secralism wato ma'ana laicity ma'ana wajen aikin gwamnati da aikin duniya babu Allah amma masallaci akwai Allah da ma ma lillahi lillah ko ma lirabbi lirabb wa ma liqaisara liqaisara ka ba Allah abinda an nashi ita ce sallah shi ko kaisara kamar shugaba ne ka ba shi abinda an nashi ma'ana wajen aikin gwamnati da kaza babu Allah abinda ya cutar da mu kenan wanda ilmaniya ta mana wannan tasiri istimar kuma ya zo ya mana wannan tasiri to kafin mu shiga cikin bayanan istimar gadangadan sai mu kawo wata shubuha wadda su turawa suke kawowa turawa suna kafa shubuha cewa wannan mulkin mallaka da suka yi alkhairi ne suka kawo ma kasashen musulmai da kasashen larabawa da kasashen da suka yi ma mulkin mallaka a gabashin duniya tunda ba kasashen laraba da na musulmi ɗaya ne aka ma mulkin mallaka ba da na afirka har da kasashen gabashin duniya irin su china an yi musu mulkin mallaka irin su koriya an yi musu mulkin mallaka ko ba haka ba irin su india an yi musu mulkin mallaka irin su pakistan an yi musu mulkin mallaka kuma ba kasashen larabawa ba ne kuma ba kasashen afirka ba ne kenan mulkin mallaka abu ne wanda yake ya yaɗo a duniya to sai turawa da suke mutane ne masu wayo masu aiki da manya-manyan masana saboda mu galibi ba aiki da masani ko kuma ba aiki da masani akan abin da ya sani ko ko ba a ɗaukar shawarar masani ko da ya bayar da ita saboda ba a son a yi aiki da ita su kuma idan za a yi aiki za a haɗo masana ne domin mi domin ƙasa idan tana da matsala ba akwai matsalar da bai dace a ce ma'aikatu na ƙasa ba suna aiki daban-daban ya kamata a ce suna aiki tare yanzu misali ana son ma'aikata ta gini a fitar da wata unguwa to unguwan nan da za a fitar ai sai mu diba mu ce ai tana da alaka ne da ma'aikata ta gine-gine haka dai ko ba haka ba wannan shi kadai kuskure da ya kamata kafin ta yi wannan ta tuntubi ma'aikata wadda take kula da ruwa da wuta saboda a san ya za a yi akai ruwa wannan wuri ya za a yi akai wuta wannan wuri sannan a tuntubi ma'aikata ta kiwon lafiya a keɓe mata wurin da za a yi gidan likita don bai dace mutane na zaune babu gidan likita tun da ba mula'ikuna ba dole rashin lahiya za a yi ko an ki ko an so sannan a tuntuɓa ya kamata a tuntuɓi minister de la defense ta faɗi inda za ta yin komisariya ko ba haka ba saboda mi saboda dole sai an samu hatsariya tsakanin mutane ba'dukum li ba'din adu ya kamata ita ko ta minister de la defense ta zo ta kafa a nemi inda za ta kafa komisariya ko ba haka ba ko ko wurin yan sanda inda suke za su gabata suwa bayan wannan a tuntubi minister de l'education et de l'enseignement su kuma su fitar da wurin da za su gina makaranta domin ba a gina al'umma babu karatu sai an tuntubi kowace minister ta kawo nata sannan a ce to ga unguwar da za a fitar yanzu ko sai an ka ce a kowace ministar ta yi aikinta daban galibi kashin kanta afirka haka ne muke aiki sai a zo a yi unguwa babu gidan likita to yanzu wa zai sayin fili ya ba gwamnati shi ta yi gidan likita wa zai sayin fili ya ba gwamnati shi ta gina lakwal makaranta wa zai sayin fili ya ba gwamnati shi ta yi wurin yan sanda duk sai zama to aikin ya zama to a tarwatse lokacin da ake son a yi abin kuma abin ba zai yiwuwa ba ko zai yi wahala to kaga irin wannan adamu ta'awun ya cuta mu da a cikin tafiya al'amura sosai wanda su tura ba a yadda da wannan yanzu rashin lafiya na zuwa kowace ministar za ta zo ta kawo ta ta gudunmuwa misali an samu rashin lafiya mai yaduwa minista na kaza shi aikin shi na lafiya zai ce a killace mutane minista na tsaro zai ce a sa jami'an tsaro su hana fitowa minista na kula da yanayi zai ce a zo a feffesa abubuwan da za su hana abubuwa su yadu minista na abin nan communication yada labarai ya za a yi a waye ma mutane kai ta fuskar gidan rediyo da tv su gane abin da ake nufi a kawo kuma likitoci su yi bayani minis kowanne yana da aikin shi juz'un la ya tajazza amma rashin fahimtar wannan sai ya zamanto kawai aikin namu na afirka kowa inda tashi inda ya sama gabani to wannan tasiri wa ta'assur abin da ya kawo shi turawa suna kawo shubha cewa ai mu afirka mun iske ku mun taimaka muku da ba ku da gidan likita mun yi muku gidan likita da ba ku da makarantu mun yi muku makarantu na boko da ba ku da tsari na gwamnati mun kawo muku tsari na gwamnati da ba ku da kaza mun kawo muku tsari na kaza da ba ku da kaza mun kawo muku kaza kuma kun zo kun ce mun ci cikin a afirka kaga ga shubha dole ta shiga cikin kanun da dama daga cikin mutane ina fata an fahimce ni parce que sun ce kamar yadda wani babban professor na kasar eh, misra yake cewa ib'ur rajul al-abyad fi tahdhir al-mutakhallifin ma'ana nauyi ne a kansu su fararen eh, turawa an gane ko y- eh, ar-rajul al-abyad farin mutum amma ne yana nufin turawa fi tahdhir al-mutakhallifin su zo su ci- wato ciyar da waɗanda suke baya a ciyar da su gaba shubhar da sun kaba mutane su kenan tunda a kasashe su akwai wadanda ba su yarda da wannan abin ba sai aka ce ai mutanen nan tarwatsi ne suke wawaye ne jahilai ne takwalallu ne gabaɗe na rayuwa ta suka kama ta dabbobi to mun zo mun kawo ku gaba mun ba ku tsari mai kyau mun kawo muku siyasa mun kawo muku tv mun kawo muku kaza mun kawo muku gidan likita sai kuka ce mun cuce ku kai yan afirka ku yi muna adalci mana to kaga kuka hutu shubha dole ta kama mutane da dama a sai a ce musu a'a idan kuka- da kuka zo afirka mutum nawa kun ka kashe
suna da ba su iya ba kaga yanzu da nan za a fara lissafi na'am dole na sai kun kashe mutane a'a idan da kuka zo za ku yi mu'amala da mutanen nan kamata na yayi in taimako za ka kamin ba sai ka kashe ni ba tun da ni an wani taimakon da za a garba ni da raina gaskiya eh kun mutum nawa aka kashe dan afirka na biyu kun bautar da mu kun ɗibi maza ƙatta majiya ƙarshi kun tai da su can sun yi muku aiki sun yi muku noma a rake sun yi muku ginin ƙasashen ku ba biya su ko dala ba ina diyar rayuka ina diyar aikin da suka yi kun ɗauki mata an tai da su can sun yi reno an tai da su can turawa sun yi ta amfani da su warkar san ganima ina diyar su mai tisaji da ake zance kun ce kun taimake mu mutanen da kuka kashe da suna da rai aiki za su yi su gina kasashen su yanzu kuma duk waɗannan mutanen babu su sauran kuma kun kasu can sun gina turai ina gyaran da kuka yi kun iske mutane da addini kun canza musu addini kun kawo musu wani nasu- naku addini wanda kuke son abi kun iske mutane suna shan burkutu kun kawo musu mai kwazariya da wuski kun iske mutane da shugabanni tare kun tarwatsa su shugabancin gaba ɗaya ya tashi aiki Na'am.
to duk wani aiki da muke yi kun zo kun tarwatsa mu kuma kun ce kun taimaka mana shi wani irin ga taimako na ya- ya- alrama isa to shi yasa shubhar bature wi- tsari ne sai ya nuna maka cewa duk cikin sektar na rayuwa ai mu mun kawo muku ci gaba mun taimake ku mun kawo muku ci gaba alhalin shi bai kahin mu ce eh, eh, ba mu ce bai yi alkhairi ko guda ba amma a auna alkhairin da ya kawo da sharrin da ya kawo na'am at-tasir wa ta'assur kenan kun zo ko iske kasashen mu waɗanda adda gonaki masu kyau kun mamaye kasar em, Afirka ta kudu Africa du Sud Na'am.
kasar Zimbabwe akwai gonaki kun zo kun kwace kun sai makanku kun ce kuna kun kasai makanku alhali kuma mai kasashen da kun kai kun kwace gonaki kun ce saye kun kai wannan lokaci wa ese wa wane na ese ce ba zai sasan muku ba kuma nawa kuka saya kun zo har kun zai yan kasa kun zama da cikin kasashen mutane afirka da sud yanzu farare suna nan kun zo kun iske inda akwai mahaka- mahaka mahaka na adanai wuraren da ake haƙo adanai kun kwace makanku kuna ɗiba kuna tiya kuna gina turai ba wai turai ta ci gaba ba wai da jinin wana aka gina turai Na'am.
ba gina turai ta ci gaba ba ta samu zaman lafiya da jinin wana aka je aka kare kasashen turai ba turai ta ci gaba ba shin da arzikin wane aka gina turai shi ne abin da kamata mu tambayi kawunan mu to kaga duka irin waɗannan shubuhoyi shi yasa wani dan yayi karatun shi na boko da wani abu sai ya tsaya shi da mutane hayaniya bai san shubuhoyin da an ka bashi ba shubuhoyi ne wanda ba su da amfani in an auna alkhairin da turawa suka kawo in za mu musu adalci kan mu ce duk sharri suka kawo Na'am.
amma mu tayi a tahi sun kawo alkhairi to sharrin da suka kawo nawa na mutum ya kwace maka dala ɗari sai ya canza sai baka dala uku sai ce maka ya taimake ka shin wanga wani irin taimako na jama'a yan boko don Allah ku bi al'umura da hankali to yanzu sai mu zo zuwa ga at-ta'sir wa ta'assur da alaqatuhu bil istimar shi al-istimar za mu kasa uh, abubuwa guda uku N- eh, a- ta fuskar zamani na'am na farko ma qabla al-istimar na biyu yani l- l- fi halat al-istimar da kuma yani al-istishraf al-mustaqbal ma'ana kafin turawa su zo ya muke rayuwa
na'am da suka zo ya muke rayuwa sannan kuma ya muke hasashe shi ne istishraful mustaqbal ya muke hasashen abin da zai zo gaba na'am duk wanda zai yi etude yana iya yin etude akan waɗannan abubuwa guda uku domin shi zamani ba a raba shi baya yanzu gaba na'am sannan idan a karatun abu za a kalli shi ta kowace fuska ta rayuwa to sai mu zo a can da ta fuskar addini addini na'am yanzu za mu ɗauko diniya alis- wato at-ta'thir wa ta'athur an gane ko Na'am.
wa alaqatuhu bid-din da addinin da akwai Afirka musulunci ya shigo Niger kasar Nijar da ake zancen Nijar tunda can da babu sunan Nijar kawai ne ce na ce Nijar yankin Agadas نعم hijira tana da shekara 151 نعم shi yasa gidajen Agadas zaga ana rubuta N01 N01 yankin nan ba wai ana nufin 101 bane a'a 151 tarihin shigo musulunci ne a garin Agadas ده العربي da larabci kenan نعم duk da yake waɗansu sun ce waɗannan ba na larabci bane harufan indiya ne asalinsu na larabcin waɗanga na faransai da muke amfani da su su ne larabci asali نعم to tasiri na tsakanin addini da addini da al'umma da al'umma ba mu inkarin shi ta hidima na na- asalin su na indiyanci ne Na'am.
amma abin tambaya anan yanzu sai aka zo bayan mulkin mallaka sai aka yi iglis mun san da dai kafin mulkin mallaka babu iglis ko guda an Afirka غسيا ko ba haka nan bane komi tsaurin kan mutu sai ya da wanda ko historian na ko ba historian na ba to abin tambaya anan shin wai da addinin musulunci da iglis da masallaci da iglis wanda na rigayu afirka
مسلاجي masallaci ya rigayu dole sai mun yarda da haka tunda balma musulunci sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da sun kai hijira ta farko a ina suka je a ƙasa habasha habasha yanzu eritrea da, da, da, da, da ethiopia duk da yake wasu sun ce yankin eritrea ne sun ka zauna ko a mu mu ce da cikin yankin habasha tun da ethiopia masarautar tana can tana yawa masarauta ta taso ne daga can ta komo can an ce a can sun yi masallaci shine masallaci na farko a musulunci fa tun da kafin a yi masallacin madina ne hijira ta farko da ta biyu نعم banda masallacin annabi ibrahim shi da annabi makka نعم amma idan sahabbai sun yi masallaci a can sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam kaga masallaci na farko a Afirka Ethiopia aka yi shi نعم to a yanzu sai Iglis ta taho shin da kiristanci da musulunci wane ne ya rigayo shin da Iglis da masallaci wane ne ya rigayo wani na iya cewa to ai it- su sarkin Habasha eh, Najashi ai yana aka addinin kiristanci da aka karanta mishi ayoyin Qur'ani me yayi musulunta yace wannan gaskiya ne نعم to kaga magana ta riga ta kare to ya aka yi ake son a dora addinin da ya hauro daga baya akan addinin da an ka iske tunda yan afirka wasu arna ne ba su da addini wasu kuma musulmai ne a iske su da addinin musulunci to shin me ake so arni ya koma kirista me yasa ba za a bar shi akan addinin shi ba da ya samu na, na arnanci sannan kuma musulmi ana son ya koma kirista misali ka gani kuma ya an kai ba mu ce ba kowa ta yi shi addini shi amma me yasa ake cewa yan kaɗan tsiraru kullum a kula da haƙƙin su amma ba kula da haƙƙin masu yawa ka 99% musulmi na me yasa ake kula da yan percent din nan a bar wajen ka 99% wani hankali ya ga ɗaukar wannan at-ta'thir wa ta'assur kaga tasirin istimari ko mu ce al-ihtilal sunan shi al-ihtilal mamaya da zalunci da aka yi muna kenan addiniyan mun tasirantu da addinin turawa sun yi kokari sun yi muna tasiri نعم ɗai kenan No.
na biyu sai mu zo siyasiyan abin da ya shafi jagoranci abin da ya shafi jagoranci نعم
da da suka zo suka iske afirka sun iske sarakai نعم babu shugaban kasa
نعم kullum ina zan galibi ina bada misali da kasar Nijar da muke kasar Nijar نعم to da suka zo sai suka iske sarakai ne a akwai نعم can wajen Difa akwai masarauta ta Borno نعم can wajen Zandar akwai eh, masarauta ta Zandar da take da alaka da eh, Daura نعم wajen maradi akwai masarauta ta gobe da wajen kwanni akwai kuma masarauta ta Sheikh Uthman bin Fodiyo سقطوا Sokoto akwai mas- masarauta ta eh, Arewa akwai masarauta ta Doso akwai masarauta ta Azawad a Gades ko ba haka ba نعم nan yankin Songhai da kuma can eh, eh, masarautu da ke karkashin eh, wajen eh, Musiki nan wajen Gurma nan wajen Burkina sai suka tattaro waɗannan kabilu da masarautu da waɗanda ke karkashin su sun ka ba da dam sai suka game su da suka game su sai suka yi musu shugaba guda shi ne shugaban su- shi ake kira shugaban kasa da president to kaga can da mulkin da a- akwai mulki ne wanda ke da alaka da yanki ko wace kabila tana da yankinta yanzu ko tsarin siyasar da a- akwai na mulki shine wanda turawa sun ka kawo na mun ka tasirantu da shi shine an tattaro masarautu da kabilu an gwama ya su wuri guda an aza musu shugaba guda da kabila ita take da izinin ta ɗora shugabanta ko ta cire shi yanzu kuma a'a shugaban ƙasa ne ko daga wuce kabila fito yana iya cire sarkin wat- wata kabila ya ɗora wanda yake so kaga at-tasir wa ta'assur to da su yi mu da tasiri kuma wani tasirin to da shi wanda misali ne yake bayarwa sai mu zo zuwa ga abin da ya shafi eh, a gurguje eh, ijtima'iyyan ta fuskar zamantakewa da ta fuskar zamantakewa ba mu da tasirantuwa domin yanki kowa ya san yankin shi in ka zo wani yanki kai bako ne to sai suka ce ƙasa an yi ta zancen masarauta an kuma zancen ƙasa shi yasa yanzu misali da dan masarauta wanda an yankin difa idan ya shigo yankin misali eh, mu ce gobir for example Na'am.
za a ɗauki shi bako ne daga wata masarauta yanzu Na'am.
yanzu kuma a'a duk wannan yankin da aka cewa Niger duk inda ɗan ƙasa ya tafi matsayin ɗan ƙasa yake ba bako ba ne idan zai zan bako sai in ya ƙetare waɗannan iyakoki to kaga waccan rayuwa can da ba mu da ita Babu.
rayuwa sun turawa sun yi mu da tasiri mun tasirantu Na'am.
ina fatan kana fahimta ta Na'am, na'am.
to ijtima'iyyan kenan kaga zamantakewa doli zai yanzu da ana zancen dan kabila kaza ko dan masarauta kaza ko ana kuma dan kasa dan kasa dan kasa dan kasa Na'am.
to na gaba wannan ba ina zancen sharri ba a'a ina zancen shin mun amfanu da wannan ta fuskar da ta dace ko kuma mun amfanu da shi ne mun tasirantu ne ta tasirantuwa ta sharri Na'am.
tunda mu'amalar dan adam dan adam abu ne mai kyau don a samu ci gaba amma idan an kai amfani da wannan don a cutar da wani kaga an samu matsala Na'am.
na uku sai na hudu sai iktisadiyya ta fuskar tattalin arziki Na'am.
arzikin mu wanda muka sani Afirka da noma ne da kiwo wannan shine babban eh, arzikin dan Afirka sai kasuwanci can da akwai kasuwanci agadas da babban wuri ne na kasuwanci na duniya can ne ake ɗaukowa kaya daga turkiya daga kasashen eh, ina a kawo su nan daga nan a kai su yankunan mali da yankin najeriya ana kasuwanci waɗanda su ne manya-manyan abubuwan da- guda uku na ɗan afirka to yanzu iktisadiyyan ta fuskar tattalin arziki da turawa suka zo suka yi mulkin mallaka sun gane akwai arziki a cikin karkashin ƙasa to yanzu kaka arzikin yake na farko kowa ya gudu noma shi kai yanzu alhali su har yanzu suna noma kuma shine babban arzikinsu suna kiyo shine babban arzikinsu kaga sun samu arziki biyu kwaɗan arziki da rashin aiki da ya turo bature daga can ya kwaɗo sai ya zaka yanzu kaga ya samu aiki can wanda ga koyon aiki turai na yanzu da kwatarda in yi maka allura ka halaka can babu wanda zai bincika shi amma a can turai za a bincike shi sannan kuma arziki yanzu sai suka kuma suna ɗiba shi sun ɗiba sun ɗiba suna ci gaba da ɗiba kuma yanzu suna ma yin yadda za a yi masu ƙara ɗiba ya zamanto nasu ne sai ya zamanto to yanzu tafiyar arzikin gashi cikin ƙasashe naku amma kuma wake da kasuwar shi a sayan duniya kai baka da arziki ka saka amma kai adda kasuwar sayar da shi a duniya kai ke fitar da shi kai ke azami shi price kai ke buga kuɗi kai ga saye kai ga sai sama kanka
Subhanallah.
kaga tasiri na baturi to shi yasa wannan tattalin arziki da sun kai muna tasiri yau shi na at-tasiri wa ta'assur sun yi muna tasiri domin sun hana mu da mu amfani da arzikin mu ga matasa suna tasowa in su iyayen mu sallah suke yi dama abin da ya shahidan Afirka da shi dai kayan kiyo shi na biyu eh, noman shi in yayi noma ya cika rumbu da haci da rawa to sallah ɗaya da yi shi mutu ba abin da ya sha mai kai a yi ta ɗiba arzikin da ake so ba ruwa ne to yanzu sai kai matasa sun zo an sa su lakon an samu dubbai diplomi masu diplom ga su babu aiki kuma ga su na amerikawa na faransawa tsantsa No.
sun yi bature son jin daɗi Na'am.
bilahi ladi faransai na don gani shi kai baban shi ya ce amana ta ya aishi a nan afirka Subhanallah.
An- dan amerika na american na sunayen ma yanzu sun canza in ka zo neman su ba ka samu su da sunayen musulmi yanzu in ka to kana neman ibrahim ko abdullahi ba ka samu amma in ka zo kana da tupac ko yan keli yanzu kana samu shi to kaga waɗannan matasan turawa sun ci arziki yanzu su su gane cewa lokacin wucewa wannan abin yayi ba dan afirkan ya karanta faransai dan afirkan ya karanta ingilishi ya karanta yaren ku matasan nan kun ce a a bar su kasu yi noma ba su iya noma ba yanzu ba su iya cire haki ba sun ɗauki noma da kiyo ƙauyanci ba su son kasuwanci sun yi son biro mai sanyi kuma ba su shan lemu yanzu irin wanda muka sha sun yi son lemu wanda an ka matse an ka sa cikin ver ko an sa cikin ver an gane ko mu ce kofi sai yayi sanyi kuma ko yayi sanyi ba su iya shan shi da bakin su sai an ba su dan tiyo suna dan su a karshe tsut tsut tsut tsut waɗanga za ka ce ma yanzu in can da iyayen mu ana musu wa'azi a ce ku bari don Allah dubban waɗanga matasa masu shin jin daɗi su bari ana ɗiba arzikin su a kai turai a aji su su mutu da yunwa kuma ga su amerikawa ga su faransawa wallahi turawa kuna zama kanku bala'i at-ta'sir wa at-ta'assur iqtisadiyyan kaga tasirin tuwon da sun kai muna shine arzikin mu yanzu kwata-kwata ba ma amfanuwa da shi su suke amfanuwa da shi sun yi muna tasiri sannan komi gare su na muke zuwa mu sayu kidan kaga akwai matsala mu bar wannan lokuta saboda lokacin namu yana tafiya bayan wannan sai mu zo em, eh, at-ta'thir wa ta'assur tarihiyan ta fuskar tarihi da babu sha cikin mu yanzu da tasiri yazo na tarihi kaga an sace littafin mu na tarihi galibi an kone na konewa yanzu su sun ka rubuta tarihin mu kenan suna aga saitin hankalin mu a tarihance illa yan littafan da suka yi muna saura sun yi muna tasiri da babu bature dan kasar Afirka yanzu ko akwai bature dan kasar Afirka ta yi Afirka du Sud in kana shakka jajaye zaka iskiwa kuma yan afirka na kuma nationality kenan na so ita ke afirka sud gare su ba gani ba suna ba sun karike kasar sai da su mandela sun ka tashi tsayi ya kai shekara 26 zuwa da bakwai gidan kasu saboda lauya ne kokarin ya fitar da al'ummar shi daga cikin wannan bala'i kai mallabi kana jin tsoro akan ka gidan kasu kana ganin mutumin da baba musulmi ya shekara 26 da bakwai don kare haƙƙin al'ummar shi kai ka ce kare musulunci baka son eh, kana jin tsoro aka maka kamun mi za maka in ka mutu dai kai wata ka mutu kana musulmi shikenan annabawa ma an kashe su wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq to kaga at-ta'thir wa at-ta'assur sun yi tasiri sun yi hijira kaga to kaga su fuskar tarihi ta Na'am.
sannan sun yi wa mutanen mu tasiri sun kawo musu giya sun kawo musu eh, ka- karuwanci na zamani an dauko karuwai na turai an kawo yanzu su da mutanen mu suka amfani da su kwanakin baya ake shekarun baya ake bada labari karuwan kamar sun kai zanga-zanga a dauke musu karuwan cana saboda karuwan cana su amshe su amshe su amshe kasuwa to dan afirka ya ga jan mace kaga akwai matsala geografiyan mu zai zance geografiyan Na'am.
a gurguje tasiri wa ta'affur da muna da masarautu ne yanzu sun ka canza geography ta duniya domin su sun ka shata kasashen da ake zamne a yanzu kenan sun sai da su su kunna ma waɗannan kasashen wuta na'am ina fata ana fahimta ta Na'am.
sannan sai abin da ya shafi ta'alimiyyan karantarwa da karatun qur'ani da aka yi da sauran kasashen afirka da suke da nasu karantarwa yanzu ko tsarin suna ake karantarwa sannan ilamiyyar ta fuskar eh, kafafen yada labarai yanzu duk labarin da muke so daga wajen suna ta can za a yi muna saitin hankali ta internet da kafafen yada labarai da tv da rediyo da abin da ya kama da haka tarbawiyyar tarbiyyar su yanzu da ita ta ake daukowa a kawo kato ya aure kato mace ta aure mace ana na an kawo mun shi ana son yi muna tasiri subhanallah qada'iyyar ta eh, eh, eh, shari'a da muna shari'a ne musulunci da alqur'ani eh, da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam shari'a ta musulunci shi yasa alqali ma asalin shi wato term ne na musulunci alqadi ne sai anka ce alqali hakimi alhakimu ne sardauna sayardauna ne za su yarda na'am duk yanzu waɗanda abubuwa an canza su an kawo juji an kawo procurer an kawo wane ne tasirin shari'a suna muka aiki da shi da dokokin su ake son su yi muna tasiri duk da yake ma su sun aji aiki da su amma yanzu muna ana son mu yi aiki da su dan afirka ya za a yi wanda bai san rayuwar ka ba bai san kirkirkin ka ba bai san addinin ka ba kuma ya ɗauko doka shi ya ce da ita za aiki yau shi za aiki da wannan doka sai amniyan ta fuskar eh, zaman abin nan eh, tsaro yadda jibiyar da tsaron af kasashen afirka da musulmi ya tarwatse da muna da masu yi muna tsaro muna da namu tsari na tsaro yanzu ko tsarin su ne suke kawo muna yadda suke tarwatsa kasashen mu su zo suna ba kabilu makamai yadda za a yakin kasashen mu da sauran abin da ya kama da haka Na'am.
to cikin kowane fage na rayuwa na ministar da tsarin gwamnati akwai at-ta'sir wa ta'assur babu tsarin gwamnati babu minister yanzu ko sun kawo shi tsarin eh, eh, eh, likitanci da muna idan itacen mu mun manta da su yanzu ba har da magungunan da ake shiryawa wajen karhi babu su kuma ba a yi imani da magani na gargajiya da na addini ba yanzu an yi hison sai an yi na bokon an je turai da amurka in an rasa lahiya da dubai da china sannan a dawo a yi na allah paske na allah shine a ƙarshe a ce a ta yanzu a yi na allah at-ta'sir والتاثر وجه نقطه ita ma eh, maudu'i dai an dan bada misalai dai a cikin al-istimar duk da yake akwai nukta guda wadda ba mu bayar da ita ba ba ta shigo ba ta wajen ta'alimiyan akwai nukta mai muhimmanci da ya kamata in basuwa amma insha Allah ta'ala sati na sama tun da zamu shiga cikin ta'athir al-wasa'il eh, wal ahdaf eh, ko al-wasa'il wal ahdaf insha Allah ta'ala zamu bude da waccan eh, qadiyya ta ta'alimiyan mu bada wannan misali sai mu shiga cikin wannan maudu'i da izinin Allah subhanahu wataala in ya kai muna rayuwa kuma eh, ya ba mu iko Na'am.
abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Amin.
Eh, subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillahi ‘yan uwa mun saurari a ta'asir wata asir kashi na hudu kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu abin da malin kartar da mu. Kuma muna roƙon Allah ya nuna mana rana ta yau a yi matashiya Da- kan nukuta ta ƙarshe shi da ta- da ta na'am da ta yi rage.
saura ba تو الله يجزاه من يا رب العالمين آمين، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
صليت على إبراهيم وعلى آل آمين.
إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم آت نفوسنا تقواها آمين.
وزكها أنت خير من زكاها آمين.
أنت وليها مولاها آمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين آمين.
واجعلنا للمتقين اماما آمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه آمين.
وفي الاخره حسنه آمين.
وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد آمين.
إذ هديتنا وهب لنا آمين.
من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك آمين.
حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين